bari mu hara da sharhi ya kawo ayoyi masu nuna gamewa ilimin Allah yace hadhihi al-ayat waɗannan ayoyin fi tafsil sifatil ilmi sun zo ne ga bayanin siffa ta ilimi ta ubangiji daga cikin sunayen Allah akwai al-alim mai ilimi daga cikin siffofin Allah akwai al-ilmu Allah mai ilimi ne ko to waɗannan ayoyin sun zo ne domin su yi bayanin yaya ilimin Allah yake sai sun ka yi bayani Allah yana sane da duk abin da ke shiga cikin ƙasa da abin da ke hita daga gare ta da abin da ke saukowa daga sama da abin da ke taka a cikin sama duk Allah yana da masaniya game da su sannan ta biyu yace mabudayyan gaibi duk wuri ne suke ba wanda ya san su sai shi sannan ya san abin da an bisa tudu ya san abin da a cikin ruwa wata sansamiya ba taba kubcewa daga icce ta fado ƙasa face Allah na sani da ita hakan ga wata ƙwaya wadda ake sakawa cikin duhun cikin duhun ƙasa ƙwayan nan ɗanya ce ko busasshiya face tana cikin littafi mabayani duk Allah ya san da su babu wata mace macin mutum ce ko macin aljani ko macin dabba ko macin kwaro ko ma icce ba suna haihuwa ba ba wata mace da ke ɗaukar ciki face Allah yana sani da ita hakan ga ba wata mace mai ciki da ke haihuwa cikin nan face Allah yana sani da ita na ƙarshe ya ce Allah ya yi wannan ne domin kusan cewa Allah mai iko ne akan komi wa annan laƙar a haɗa bi kulle shayin ilma kuma cewa Allah ya kewaye sani da komi kaga wannan yana siffanta mana irin ilimin da aga Allah ko yace hadhihi al-ayatu waɗannan ayoyi fi tafsiri sifatil ilmi sun zo ne ga siffanta ga bayanin sifata ilimi al-ayatul ula aya ta farko qauluhu fadar Allah da yace ya alau ma yaliju fil ardi Allah yana sanin duk abin da ke shiga cikin ƙasa duk abin da ke shiga cikin ƙasa abin da ake gina ƙasa ya shiga ciki to duk Allah yana sani da shi wa ma ya kharuju min hada duk abin da ke fitowa daga cikin ƙasa yayo waje duk Allah na sane da shi wa ma yanzulu minas samai duk abin da ke saukowa daga sama Allah na sane da shi wa ma ya arju fiya da abin da ke takawa ya shiga cikin sama'u duk Allah na sane da shi hada tafsilun wannan bayani ne lima sabaka ga abin da ya gabata min umumi ilmihi ta'ala na umumin ilimin Allah gamewar ilimin Allah ilimin Allah ya game komi ba abin da ya kubuce daga ilimin Allah ma ma nan da ta zo ya alamu ma ya liji ba ga ma nan ba to wannan ma mausuliya ce yufidul umuma shi ko ismul mausuli ismu mausulin ma nan ismu mausulin ce yufidul umuma wanda yana fa'idantar da umumi daga cikin sigogi na umumi ismul mausulin na ciki kullu ma ya liji fil ardi ma'ana tana na maga duk abin da ke shiga cikin ƙasa muna tare mi ke shiga cikin ƙasa mithlal madar kwatancin ruwan sama in sun ka sauko da sama ba suna shiga cikin ƙasa ba wal habbi da ƙwaya yubdhar da ake shukawa fil ardi cikin ƙasa ya an kai ruwa ka tai ka yi gina ka sa gero ka turbude ka gani wal mauta da matattu in mutum ya mutu ba a bari na yakan sai a yi gina a sa cikin ƙasa a ruhi duk Allah ya san da su wadodi da tsutsa tsutsocin da ke cikin ƙasa irin doli doli da sauran tsutsocin da suna nan cikin ƙasa duk Allah ya san da su in kana tono ga musamman ga damana kana tonawa sai ga tsutsoci nan cikin ƙasa na Allah ya halicce su kuma na abincin su yake nan suka rayuwa wannan da tururuwa ita ma tururuwa ina gidanta yake cikin ƙasa wa gaira ha da wasunsu duk abin da ke shiga cikin ƙasa duka ba a yi to kullun nan kulliya ce amma tana da ma'ana kullu wa ma ya kharuju min hada abin da ke fitowa daga ƙasat kalma'i kamar ruwa ba ruwa na bubbugowa daga ƙasa ba madalla wazzuru'i da shukoki ko wada mai iri shukoki na abinci shukoki na itace masu yaya shukoki na hakukuwa abincin dabbobi duk abin da ke fitowa daga ƙasa duk Allah ya tsanda wa ma ashba zalika da abin da ya kama da haka wa ma yanzulu minas samai duk abin da ke saukowa daga sama mithlal madar kwatancin ruwan sama wal wahayi da wahayi da ina wahayi ke fitowa da sama wal mala'ikat da mala'iku da ina suke saukowa da sama wa amrillahi da umarnin Allah azza wa jalla duk da sama yake fitowa wa ma ya arjufiya da abin da ke takawa ya shiga cikin sama'u kal a'malis salihah kamar ayyukan kwarai ilaihi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salihu yarfa'uhu zuwa ga Allah da dadar magana take takawa daɗar magana shi ne la'ilaha illa da duk magana da Allah yadda da ita su tasbihi su tahmidi duk in kai sama suke takawa wal amalu salihu hakan ga aiki na kwarai duka yarfo Allah na ɗaukaka shi ya sama da shi in an karɓa in ba karɓa kuma a jiho ma abinka ga huska a naɗe shi kamar da ake naɗe tsamma a jiho ma ga huska to yace kal amali salihah abubuwan da ke takawa zuwa sama kamar ayyukan kwarai wal mala'ika da mala'iku in sun gama aikin da Allah ya sa su nan ba sai su taka su koma sama ba wal arwahi da rayukan mu'minai in an ka karbi rayuwar mu'mini su to dinta illiyin yana can sama rayukan kafirai kuma su to din su sijin yana ƙasa eh waddu'a da addu'a in kai addu'a ba sama ta kai ba to duk Allah na sanin duk abin da ke takawa zuwa sama wahuna ƙala to nan sai Allah ya ce wa maye arjufiya da abin da ke takawa cikin sama fa'adda sai ya yi tadiya fa'addal fi'ilu sai fi'ilin nan na ya arju kaga fi'ili ne mudari ko sai ya yi ta'adiyya bi fi ya arju fi ha ga fi nan abin da ke takawa cikin sama wafi suratul ma'ariji amma cikin suratul ma'ariji kala ya ce ta'arujul mala'ikatu wa ruhu ilaihi kaga ga mi'raji nan ta'aruju ta'arujul mala'ikatu mala'iku wa ruhu da ruhi wane ne ruhi mala'ika jibril da mala'iku har da mala'ika jibril da head boy din su ta'aruju suna takawa ne ilaihi sai yayi amfani nan fi'ilin ta'aruju sai yayi ta'adiyya da ila amma can cikin waccan aya sai yayi ta'adiyya da fi fiha muna tare yace ta'aruju ilaihi suna takawa ne zuwa gare shi fa'addahu sai yayi ta'adiyya fi'ilin na ta'aruju bi ila da ila wa hadha huwa al wannan kuma shine asali ina fatar kun fahimta su taka zuwa ga sama ko ko zuwa gare shi shi Allah can sama kaga ya ce su taka fiha abinda asali ila ilaihi ba fiha ba fama wajihu kaunihi adda bi fi to menene fuskar kasancewa ta shi fi'ilin na ta'aruju ko ya aruju ya yi ta'adiyya da harafin fi fi ƙaulihi cikin zance na ya aruju fi ha fi'ilin na ya aruju ya yi ta'adiyya da harafin fi maimakon ila wanda shi an na asali faljawabu abinda a ansa ya ce ikhtalafa nuhatul basara wal kufa malaman nahawu na ƙasar basara da malaman nahawu na ƙasar kufa ikhtilafa sun yi sabani fi mithla hada kwatancin irin wannan yanzu nahawu na zai kawo muku faqalu nahatul basara malaman nahawu na kasar basara sun kace innal fi'ila fi'ili yadmanu ma'ana yana kunsar ma'ana ya tala'im wanda yayi daidai wanda ya dace ma alharfi tare da harafi fi'ili yana kunsan ma'anar da ta dace da harafin da a tare da shi yanzu ga fi'ili ya aruju ko ta aruju fi'ili ne mudari'i ko to ina ina harafi yake ila harafi ne fi harafi ne to sai mu gani takawa yana takawa yan hankaci yana takawa da ƙasa a yi sama shi at takawa ko yana takawa fiha cikinta ko ko yana takawa ilaihi zuwa gare shi wahida cewa ilaihi sun ka ce kullun abin ga fi'ili yana dacewa ne yana ina yake sun ka ce kullun fi'ili kullun fi'ili yana kunsan ma'anar da ta dace tare da harafin kaga yan an ka ce takawa a yi amfani da ila ya fi dacewa da takawa bisa ga fi takawa cikin abu takawa zuwa ga abu kaza zuwa ga wuri kaza ya fi dacewa muna tare wannan shine ra'ayin basarawa mutanen basara wa qalu nuhatul kufa su ko malaman nahau na ƙasar kufa shi yasa aka ga yan ana jayayya to in mallami dan bid'a na dawayo sai ya kauce daga nasi sai a koma rikicin nahawu saboda shi nahawu dama malamai ne sun yi sabani malaman kowace ƙasa ta su ƙa'ida basariyu ne ga ƙa'idarsu abin ga mutanen iraki ga ƙa'idarsu mutanen sham ga ƙa'idarsu mutanen hijaz malaman hijaz ga ƙa'idarsu shi bai da consistency nahawu don hakan ga sai ya jaye daga asalin nazi a komo rikicin nahawu shikenan sai a kashe dare ba- babu wata fa'ida kai ko ya mai shekawawa ina fatar kun fahimta to wa qala nuhatul kufa malaman nahawu na kasar kufa su ku ce bal a'a ba haka abin yake ba innal harfa harafi yudminu yana kunsan ma'ana ma'ana ya tala'imu ma'al fi'il wanda ya dace tare da fi'ili shi harafin shi ya kamata ya ba nan sun ka ce fi'il ya kamata ya kunshi ma'anar ta dace da harafi su ko sun ka ce a'a harafi ya kamata ya kunshi ma'anar da ta dace da fi'ili ka complete akasi akasin waɗancan fa'alar ra'ayin awwal to in mun ɗauki ra'ayin farko ra'ayin malaman basara da sun ka ce fi'ili shi ya kamata ya ƙunshi ma'anar da ta dace da harafi ya kunu ƙauluhu maganar Allah da ya ce ya arju fiha ya arju fiha mudminan wanda ya ƙunshi ma'ana yadkhulu ya arju ya ƙunshi ma'anar yadkhulu ina fatar kun fahimta fa yasirul ma'ana don haka sai ma'anar ta zamo wa ma ya arruju duk abin da ke takawa faya da khulufi ha ya shiga cikin sama wa alaihi to akan wannan ra'ayin ya kunu fil ayati dalalatun dalili zai kasance cikin ayar ala amrayna akan al'amurra guda biyu aya za ta zama dalili akan abubuwa biyu ala urujin akan takawa wa dukhulin da kuma shiga To, su- ga- in sun taka sai su shiga cikin sama don su ba a shiga ciki sai an taka ina fatar kun fahimta amma allar ra'ayi thani amma akan ra'ayi na biyu na malaman kufa ko fada kulu sai mu ce fi fi din da ta zo na fiha bi ma'ana ila ai tana da ma'ana ila tunda dama da yawa aka samu wannan ga qur'ani da hadisai da lugar larabci a kawo harafi amma ba shi aka ni ba a fassara shi da wani harafi waya kunu haza sai wannan ya zamo min babin tanawubi babin mai majuna bainal huruf tsakanin haruffa dama akwai wannan sananne ne ga lugar larabci wannan harafi ya kamata amma sai a mai gurbi ne da wani lakin ala hadal qawl sai dai akan wannan zancin na mutanen kufa la tajidu ba za ka samu ba anna fil ayat cewa cikin aya ma'ana jadi- jadidan ba za ka samu wata ma'ana sabuwa ba ma'ana da aya da ta zo ta'arujul ta'arujul mala'ikatu war ruhu fiha ta zo da fi da aya da ta zo da ila duk in ka bincike su harafin ɗaya na abbanbanci amma ma'anarsu duk guda ne muna tare shi ne ya ce ba za ka same sun zo da wata ma'ana sabuwa ba wale safiha babu komi cikin ayoyin ilaktilafu labda ila ila labda fi sai sa- sai sabanin lafazin ila wat- wata aya an kama sai lafazin fi don haka sai mu dauka fi din nan tana da ma'anar ila wale hada kana alqaulul awwal saboda hakan ga magana farko magana basiriyuna kenan ta kasance a safu ta hi inganci basiriyuna da sun kace fi'ili yana kunsan ma'anar da ta dace da harafi ita ta hi inganci muna tare to ina yake ina yake wa huwa an an nudammin alfi'ila shine mu kunsa mu fi'ilin ma'anan ma'ana ya tanasabu wanda ya dace ma alharfi tare da harafi wale haza nadhirun fi fi lugatil arabiya irin wannan kuma yana da wale haza nadhirun wannan yana da kwat- kwatanci ne yana da irin su fi lugatil arabiya ga lugar larabci a kawo harafi amma ba shi aka nufi ba harafi kaza aka nufi qala allah ta'ala misali tabaraka wa ta'ala ya ce ainan ya sharabu biha ibadullahi yana magana game da marmaron cikin asalsabil me ya salsabil ya ce ainan wani marmaro ne ya sharabu biha ibadullahi wanda bayan allah ke sha biha da ita biha marmarun ana magana game da marmarun salsabil kamar mai tambaya me ya salsabil sai Allah ya ce aina marmaro ne na ruwa ya sharabu biha ibadullah wanda bayan Allah na kwarai waɗanda an kasa aljanna za su sha da ita yayi amfani da harafin biha bi muna tare to to ina yake yace wal wal ainu shi ko marmaro yi shirabu minha sha ake yi da gare shi ba sha ake yi da shi ba da mi ake shan ruwa da kwaciya amma ba a sha da marmaro ana sha ne daga marmaro da ina ya ɗebi ruwan daga marmaro ina fata kun fahimta wallazi yushrabu bi abinda ake sha da shi al'ina ukwacciya shi ake sha da shi don haka haka kenan da yace ainan ya sharabu biha abinda ya kamata ainan ya sharabu minha minne sai an ka replacing dinai da bi muna tare da bi da min duk harufa ne abinda ya kamata ya za ainan ya sharabu minha ibadullahi shi salsabil marmaro ne wanda bayan Allah ke sha daggare shi su ɗebi ruwa daggare su sha amma in an ka ce ya sharabu biha suke sha da shi da mi ake sha da kwacciya ake sha sai a ɗebo da kwacciya a sha da ita to sai an kai amfani da bi maimakon min min ha ya kamata ya zamo muna tare to sai ya ce wallazi yushrabu bi abinda ake sha da shi al'ina kwacciya fa'ala ra'ayi a halil kuwa don haka akan ra'ayin mutanen kufa na ƙulu za mu ce ya sharabu biha ya sharabu bihan da Allah ya ce ainihin ya sharabu biha ibadullahi alba'u bi ma'ana min aimin ha ya sharabu min ha muna tare wa'ala ra'ayi a halil basara akan ra'ayin mutanen basara kuma yudminul fi'ilu fi'ilin zai kunshi ya sharabu shi ya sharabun zai kunshi ma'ana ma'ana ya tala'im wanda ya daidai ma a harfin ba'i tare da harafin ba'un wallazi ya tala'im abinda koyayyi daidai ma a tare da ita yurwi yana kwaswa in an ka sha me zai biyo ba in ka ɗebi ruwa daga marmaron ka sha me zai biyo baya sai ha ƙoshi ma dalla ƙoshi da ruwa shine rawa wa ma'alumin sanannen abu ne annahu la riya babu a ƙoshi da ruwa illa ba a da shirbin sai bayan an sha sai an sha sannan a ƙoshi fa ya kunu hadal fi'il don haka sai wannan fi'ilin ya kasance da mina ya ƙunshi ma'ana gayati ya ƙunshi ma'anar matuƙatai wa huwa riyu shine ƙoshi meye makasudin wanda duk ya sha ruwa ya sha ne domin ya ƙoshi waka zalika na to haka za mu cewa fi wa ma ya arju fiha bai arji fi handa Allah ya ce la dukhula fis sama'i ba a shiga cikin sama illa ba'dal uruji ilaiha sai bayan an taka zuwa gare ta fa yakuna al fi'lu don haka sai fi'ilin ya kasance da mina ya kunshi ma'anar gaya ma'anar matukatta bayan an taka to sai mi sannan a shiga cikin ta kaga sai an kai amfani da gaya fiha to shi dalilin an kawo ya arju fiha ba maimakon ya arju ilaiha muna tare fafil ayati cikin wannan aya zakarallahu ta'ala Allah maɗaukaki ya ambaci umuma ilimi umumin ilimi ne ilimi ne ya game komi fi kulli shay'in ga komi gamewar ilimi ne fi kulli shay'in ga komi bi nau'in min tafsil da wani nau'i na bayani thumma fassala fi ayatin ukhra sannan ya sake bayani kuma cikin wata aya tafsilan akhar wani bayani fa qala sai yace aya ta biyu kenan al-ayatu thaniya aya ta biyu da ya kawo qauluhu yace wa indahu mafatihul gaibi mabudayyan gaibi suna ga Allah la ya alama ba wanda ya san su su gaibin nan illa huwa sai shi waya alamu kuma Allah yana sane mafil bardi duk abinda a bisa tudu wal bahri da abinda a cikin teku wa ma tasqutu min warqatin ba wani sansame da ke faɗowa illa ya alama face Allah yana sane da shi wala habatan haka kwaya fi zulumatil ardi wanda ke shiga cikin duhun duffan ƙasa wala radabin kwayan nan dan ya ce wala yabisan ko busasshiya illa fi kitabin mubin face duk tana cikin littafin na mabayani lawal mahfuz don Allah ya san da su wa indahu indahu da yace wa indahu mafatihul ghaib ai indallahi inda man ai inda lahi mafatihul gaib mabudayyan gaibi suna wurin Allah ko wa huwa khabarun muqaddamun indahu labari ne wanda anka gabatar al'adat jimla ta larabci a fara gabatar da mubtada sannan khabari ya biyo baya ko to amma on rare cases ana samun wata ran sai a gabatar da labari sannan mubtada ya zo da baya to abinda an kai nan kenan asali mafatihul gaibi indahu mafatihul gaibi sai ya zama mubtada indahu shine khabari to sai an kawara gabatar da khabari gabatar da khabari akan mubtada me yake fa'idan taswa hasari kenan in banci ne ba wani wanda adda sanin gaibi shi a ma'anar wannan jumlat yace ina yake yace wa indahu ai indallahi wa huwa khabarun muqaddamun wa mafatihu mubtada'un mu'akhkharun mubtada ne wanda anka jinkirtas wa yufidu hadha tarkib wannan tarkibi yana fa'idantar da alhasara hasari wal ikhtisas da kuma kebance abu ai inda hu faqad kamar yana ayan na cewa wurin Allah kawai la inda gairihi ba wurin wani ne ba mafatihul gaibi mabudayen gaibi suke wa akada hadal hasar kuma ya karfafa wannan hasarin bi kauli da zance nai cece la ya alamu ha illa huwa ba wanda ya san sai shi kaga ta'kidi ne ga inda hu mafatul gaibi fa fil jumlati cikin wannan jumla hasarun akwai hasari bi anna ilmu hadhihi al mafati cewa sanin waɗannan mabudayyan inda lahi yana wurin Allah bi dariqata ta hanyoyi biyu ihdahuma hanya ta farko bi dariqati taqdim wa ta'khiri hanyar takadimin khabari da an kai akan mubtada yana fa'idantar da hasari wa thaniya hanya ta biyu dariqatun nafi wal ithbati la ya'lamuha la annafiya nafi illa huwa ithbati mun yo baya wurin la ilaha illallah sadda dun nafi da isbati ya tabbata yana tabbatar da hasari muna tare kaga yanzu hasari biyu ya zo cikin wannan ayat wa inda hu mafatihul gaibi yana fa'idantar da hasari la ya'lamu illa huwa yana ta fa'idantar da hasari zama nemi dariqatun nabi wal ithbat tafarki na korewa da kuma tabbatarsuwa duk waɗannan suna fa'idantar da hasari to yana ga sai mu tsaya nan to Allah ya shiryar da mu madalla